الدرس الثاني والعشرون درسنا عشرين دبيو درسنا عشرين دبيو السنة السادسة من الهجرة شكرا تشدى الهجرة غزواتها يكي يكين داكي أولن شكرا إسلام سماما مسلمة سماما واعترافه لإشراف فهم في السنة في السنة السادسة الشكالة تشدني حدثت غزوة بني لحيان لكن بنو لحيان توكانا لغدرهم سبود يودرا دسكي ومعيكي سن يودري معيكي ولم يكن فيها حرب أما بأياكي با لأنهم هربوا سبود سنقدوا لي وفيها حدثت غزوة الغابة أو أن الشكالة ياكي غابة يزو يا كسنشي حصلت فيها مناوشات wasu hare-hare ne suka wakana a ciki kutila fiha muslimin wa mushrikani an kashe wani musulmi guda daya da kuma mushrikai guda biyu ko mahashiya magani da qadarihim da khiyanati suma yaudaran ma'aiki suka yi suka hayince shi وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل إليهم رجلا اسمه عاصم بن ثابت ما يكي يا أيكا مسؤول متن سونا عاصم بن ثابت liyallimahum ad-dina dan ya karantar da su addini fa qataluhu su suka kashe shi wa kana ma'ahu jama'atun ma qatalu minhum samaniyatan tare da shi akwai wasu mutane sun kashe mutum takwas cikin waɗannan mutanen wa ba'u sunatayn suka siyar da mutane biyu wa li ahli makka ga mutane da mutanen makka wa ba'u wa ba'u isnayn ya kamata ya zamanto isnayn suka kashe mutane suka sayar da mutane guda biyu ga mutanen makka fakataluhu masu ma mutanen makka suka kashe wayanda suka aka siyar musu fakarar da alayhim rasulu sallallahu alaihi a tairaki sai ma'aiki ya fito ya fita zuwa gunsu da raƙuma guda ɗari biyu ko waɗanda suke kan dabba ɗari biyu falam ya ji duhun bai same su ba alghaba ghaba din mawdu'un baina makkah wal madina wani gune tsakanin makka da madina kharaja ilaiha rasul sallallahu alaihi wasallam ma'ahu khamsa khamsami'ati rajul maiki sallallahu alaihi wasallama ya fita tare da shi wannan ghazwatul ghaba din kenan wancan kuma ghazwatu bani lahayan da fitali arabi saboda yakan larabawa hajamu ala liqahir rasul sallallahu alaihi wasallam ayni yakihi sun kawo wa raquman manzo sallallahu alaihi wasallama hari wa salabuha suka kwatu suka kwace wannan raquman wa qatalu ibn abi dar suka kashe dan gidan abu dar wa kana rasul sallallahu alaihi wasallama kad an kad an'ama ala ra'isihim uyayna bin hisay kuma manzo sallallahu alaihi wasallama yayi wa shugabansu Uyayna bin Hisin ni'ima mana ya kyautata masa fa atahu ardan ya bashi wani gona fa kafara bin ni'ima ya butulcewa wannan kyautatawan wa fa'ala ma fa'ala ya aikata abin da ya aikata shine sababin yakin ghazwatul ghaba kenan wa fiha hadathar ghazwatul hudaybiyya a wannan shekara ne aka yi yakin hudaybiyya wanda wani rijiya ne tsakanin Makka da Madina anan ne aka yi walam yahdith fiha harbun amma ba a yaki ba hibzan ala hurumatil baitil haram saboda kiyaye darajojin baitin baitin harami dakin harami wa fi hadi sana a wannan shekara aslama sumama sumama tubnu usala sumama bin usala ya musulunta a asaratu sariyatun fi tariqi wasu wasu rinduna ne suka kama shi akan hanya waja'at bihi ila rasul sallallahu alaihi wasallama suka zo da shi gun manzo sallallahu alaihi wasallama fa arafahu fa arafahu ya san shi abokin sa ne lokacin jahiliya fa aslama sai ya musulunta wa ba'da islamihi raja'a ila biladi yamama bayan musuluntansa sai ya koma garin sa yamama wa marra bi makkah mu'tamiran sai ya wuce ta maka yana mai umara wa zahara siyar islam ya bayyana musulunci a ciki wala ma raja ila biladihi mana'a anil mushrikina hububal yaman da ya koma garinsa sai ya hana wa mushrikai a kayan abinci na Yaman hatta Yusulemu sai sun musulunta tukuna zai ba su hubub shine irin su hatsi su alkama su dawa fasta gasar quraish bin rasuli sallallahu alaihi wasallam fa ashfaqa alaihi sai quraishawa suka nemi agajin manzo sallallahu alaihi wasallama ya sa baki su mama ya ba su kayan abinci fa ashfaqa alaihim ya tausaya musu wa arsala ila sumamata li yu'ida alaihim ma kana yatihim ya aika wa sumama ya mayar musu da abin da da ya kasance yana ba su din ko yana zuwa musu da shi fa fa'ala sai ya aikata haka wa fi hadhihi sanati aslama sumama ibn usala ba'da an amalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallama bi muntaha makarim al-akhlaq bayan manzo yayi mu'amala da shi da mafi mafi girman manya-manyan tabi'o'i ko kuma makarimin akhlaki wanda ya kai ya kawo ko ya kai mutuka wa ba da islamihi bayan musuluntansa kala da rasuli sallallahu alaihi sallama sai ce da ma'aiki sallallahu alaihi sallama wallahi ya muhammad ce ya ina rantsewa da allah ya muhammad ma kana ala al-ardi min wajhi abu abu ghada ilayya min wajhika yace da a duk doron ƙasa babu wani fuskan da na fi ƙi fiye da fuskarka faqad asbaha wajhuka ahabba alwujuhi kulliha ilayya gashi kuma yau fuskanka ya zamanto mafi soyuwar dukkan fuskoki a gare ni wallahi ma kana ala al-ardi min dinin abghad ilayya min dinika ina rantsewa da a doron ƙasa babu wani addinin da na ƙi kamar yadda na ƙi addininka fakat asba a habba dini kullihi ilayya yanzu ya zamanto mafi mafi soyuwar dukkan addinai zuwa gare ni wallahi ma kana min baladin abqada ilayya min baladika ba garin da nake da fiye da inda nake wa garinka fakat asba a habba biladi ilayya gashi kuma yau ya zamanto mafi soyuwan dukkan garuruwa a gare ni الدرس الثالث والعشرون غزوة الهديبية وبيعة الرضوان yakin hudaybiya da bai'a ta ridwan wanda aka yi karkashin bishiya sababu ha sababin wannan yaki annar rasul annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kharaja yuridu makkata mutamiran ya fita yana nufin makka da da yin imara da yin umara la muhariban ba yana nufin makka da yaki bane وما هو 1500 من المهاجرين والانصار بلا سلاح tare da shi akwai mutane 1500 daga muhajirai da ansarawa ba makami a tare da su falamma alimat quraish bi khurujihi da quraishawa suka san da fitansa ijtama'a liman ihi suka hadu hana shi an baitul baitul lahil haram hana shi isa dakin Allah a mai haramci aikin Allah wanda aka haramta a yakansa walakin walakin lam yahdus fiha harbun amma ba a yaki ba ta'ziman li hurumatil baiti saboda girmama darajojin daki dakin harami alladhi ja'alahu Allah haraman aminan wanda Allah ya mayar da shi harami ne ne ba da aminci ولما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم الحديبية يعين دمائي صلى الله عليه وسلم يئش حديبية أرسلت إليه قريش الرسل sai Qurayshawa suka aika mishi da jakadai yas'alunahu an sababi maji'i suna suna tambayan sa sababi dalilin da yasa ya zo fa arsala ilaihim rasul sallallahu alaihi wasallam usmana sai ma'aiki sallallahu alaihi sallama ya aika musu da Usman bin Affan li yu'limahum maqsidahu dan ya sanar da su manufarsa wa bashara al-mustad'afina bi qurbil fath kuma yayi wa yayi wa masu rauni a Makka wanda aka hana su hijira bisharar kusancin fatahi wa anna allaha muzhirun dinahu kuma cewa Allah zai bayyana addininsa falamma wasala habasathu quraish sayyidina usman bin affan da ya isa da ya isa sai quraishawa suka tsare shi fasha inda muslimina anna usmana kutila sai aka yada wajen musulmai cewa an kashe sayyidina usman fada ar-rasul sallallahu alaihi wasallama sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya kira annasa ya kira mutane lilbai'ati saboda mubaya fa baya'uhu ta ta shajaratin hunaka suka masa mubaya a karkashin wata bishiya a can ala an la yakirru akan kada su gudu wa tusamma hadhihi bai'a wannan mubaya'an ana ce mata bai'atar ridwan mubaya'ata ridwan saboda Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka الدرس الرابع والعشرون درسنا عشرين دفدو صلح الهديبية صلحنا الهديبية لما علمت قريش ببيعة الرضوان قريش هذا سكجي لابار بيعة الرضوان خافت على نفسها سكجي قوران وكان وكانسو فأرسلت عثمان سكا سكي عثمان ومن معه da waɗanda suke tare da shi sai suka sake su suka dawo kulasatu sanati sadisa fi sanati sadisati min hijrati hadathar ghazwatu bani lahayan a shekara ta shida ne daga hijira a yakin banu lahayan ta wakana da gadarhim saboda yaudaran su walam yakun fiha zalijin ina waje na الدرس الرابع والعشرون صلح الهديبية درسنا عشرين دفر صلح الهديبية لما لما علم قريش ببيعة رضوان yayin da Quraisha suka ji labarin bai'atu Ridwan khafat ala nafsiha suka ji tsoro wa kansu fa arsalat Usman wa man ma'ahu sai suka saki Usman da waɗanda suke tare da shi wa talabat sulhu suka nemi sulhu fatamma fatamma bainahuma sulhun sai ya cika a tsakaninsu bi shurutun da ti a radadha ƙureshi da sharuɗan da ƙureshawa da sharuɗan da ƙureshawa suka suke so ala lisani rasuliha a bisa harshen manzonsa wahiya wannan shi waɗannan sharuɗa wadu da harbi ashara sinin ajiye yaƙi shekara goma wa an yamana nasu ba'aduhum ba'dan sannan mutane su samu aminci a junansu ma'ana wa'annan ba za su yaƙi wa'annan ba wa'annan ma ba za su yaƙi wa'annan ba wani yarji a anu mahazala kuma wannan shekara ya koma ba zai shiga maka ba wa an la ya ruddu man atahu min almuslimina kuma kada su mayar da duk wanda ya zo daga musulmi daga cikin musulmai duk wanda ya zo ma'ana duk wani mutumin da ya yi hijira daga makka ya zo madina su mayar da shi zuwa makka wa an yarudda muhammadun man atahu min quraish ko kuma wa an yaruddu man atahu min almuslimina duk wanda ya zo musu su mutanen makka daga cikin musulmai ya zo makka za su mayar da shi wa an yarudda za su koro shi madina wa an yarudda muhammadun man atahu min quraish su kuma shi ma manzo sallama duk wanda ya zo mishi daga Qurayshawa ya musulunta daga Makka zai mayar da shi Makka din wannan sharadin yana da wahala sosai ma'ana duk mutumin da duk mutumin da daga Madina ya zo Makka daga Madina ya zo Makka yin umara za hana shi shiga Makka duk kuma mutumin da daga Makka ya musulunta ya je Madina to shi ma ba za a karbe shi ba za a dawo da shi makka ta shi ne sharuɗan kenan fata baya kal musulmuna min haji shuru sai musulmai suka yi suka ɗauki kunci suka suka ji kuncin waɗannan sharuɗa wala siya ma musamman ma man uhum min tawafi bil baiti da aka hana su tawafi a ɗakin Ka'aba man uhum ne da rufu'a ne wala siya ma man uhum wa fi rujuhi alayhi salatu wassalam min hudaybiyya nazalat alayhi suratul fatih ya a yayin komawansa daga hudaybiyya ne a suratul fatih ta sauka fa farihal muslimuna bi bushra fatih makkah sai musulmai suka yi farin ciki da bisharan fatahin maka wa alimu annahum suka san da cewa su la budda an yi dukuluha amini lalle ba makawa sai sun shige ta a masu suna masu aminci muhalliqina ru'usahum suna masu aske kawo kansu ma'ana a yayin umaran umaran da suke yi ba da zalika asbal muslimuna ahraran bayan wannan ne musulmi suka zamanto yantattu yaruhuna wa yaji'una kaifa sha'u suna zuwa suna suna suna tafiya suna dawowa yadda suka so aka ce yaruhu din raha yaruhu shine tafiya na safe ko da hanzi wa yaji'una suna tafiya suna dawowa kaifa sha'u yadda suka so wa azuma nufudun nabi sallallahu alaihi wasallama zartarwa annabi sai ya girmama ko matsayinsa ya girmama wa kataba ila muluki duwali mujawarati bi bilad arab ya rubuta wa sarakunan kasashen da suke makwabtaka da garuruwan larabawa wasiqa yad'uhum ila al-islam yana kiran su zuwa musulunci fa minhum man aslama kan najashi malikin habasha cikin su akwai wanda ya musulunta kamar najashi sarkin habasha wa minhum man radda raddan jamilan cikin su akwai wanda ya mai da murtani ne kyau ka hirakal kaman kaman hirakal hirakal hirakal din shine sarkin wannan abin da shine ake cewa kaisarin rum sarkin rum kenan ana kiran shi kaisar wal muqawqis da kuma muqawqis hakimin misra shine wanda shike sarkin misra a lokacin wa minhum man radda raddan qadihan cikin tsako wanda ya maida murtani mummuna wa hana wa hana rasula rasulan nabi rasula misr ya wulakantar da jakadan annabi sallallahu alaihi wasallama kad haris bin abi shammar al-ghassani wa kisr al-fursi kaman haris bin abi shammar wanda yake sarkin gassan wanda kisra na fursu sarkin wanda yake na farisa kenan shine wanda ya yaga wasikan manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo ya ce to ya yaga mulkin sa ne ya yaga mulkin sa kuma haka ya kasance mulkin sa ne ya yago haka zo aka rusa daular farisa din gaba ɗaya zamanin sayyidina umar kulasatu sanati sadisati takaitaccen abin da ya kowa kana shekara ta shida fi sanati sadisati min hijira shekara ta shida hijira a da sargar zuwatu bani lahayan yakin banu lahayan ta wakana da gadarihim saboda yaudararsu walam yakun fiha harbun babu wani yaki a ciki summa ghazwatu ghaba sannan sai yakin ghaba hasalat fiha munawashat wasu hare-hare ne suka wakana ciki summa ghazwatul hudaybiyya sannan yakin hudaybiyya خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إليها ومعه ألف وخمسمائة خمسمائة من أصحابه بلا سلاح tare da shi akwai mutane dubu ɗaya da ɗari biyar daga sahabbansa dukansu babu makami faman adhu quraishu sai quraisha suka hana shi shiga makka fa arsala lahum usman ya aika musu usman bin affan li yulimahum bi qasdihi alayhi salatu wassalam ya sanar da su niyyarsa alayhi salatu wasalam fa habasatuhu quraish sai quraishawa suka tsare shi wa sha'a inda almuslimin annahu qutila ya yadu a wajen musulmi cewa an kashe shi fa baya annabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ta ta shajaratul ridwan sai annabi yayi wa sahabbansa mubaya karkashin bishiya ta yarda ala an la yasurru fil harbi ya yi mubaya'a da su ne akan kada su gudu a cikin yaƙi fakhafat quraishin quraishawa suka ji tsoro wa ukhida bainal fariqain sulhun aka kulla sulhu tsakanin bangarori guda biyu din bi shurutin da wasu sharuɗa minha ciki wadul harbi ashara sanawat a aji yaƙi ba yaƙi tsawon shekara goma wata aminun nasi da kuma amintar da mutane ko ina faraja al-muslimuna musulmai suka koma wanda dalarci a sana'i rujuin rasuli sallallahu alaihi wasallam suratul fatih yayin komowan manzo sallallahu alaihi suratul fatih ta sauka fa farihal muslimuna musulmai suka yi farin ciki wa ba'da hadha sulhi bayan wannan sulhu hasbahu ahararan suka zamanto yantattu yazhabuna suna tafiya wa ji'una suna suna dawowa a haisu ma sha'u duk inda suka zo suka so wamtadda nufuzur rasuli sallallahu alaihi wasallama nufuzi zartarwan manzo sallallahu alaihi wasallama da hukuncinsa ko mulkinsa da matsayinsa sai yayi fadi yayi tsawo ya miku fakatabal muluk fakatabal muluka yayi rubutu da sarakuna mana ya aika musu da wasiqu yad'uhu bil addini al-islami yana kiran zuwa addinin musulunci wa aslama ba'dhum sai waninsu suka waninsu suka musulunta za mu taƙaita a nan gobe da ke juma'a ne to za mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun ƙarasa littafin gaba ɗaya gobe juma'a kamar ƙarfe shidan za mu fara kuma za mu yi ƙoƙari mu ƙarasa abin da ya rage sallu ala nabi karim